بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyar ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya da wancan to ashirin da uku kenan to wallahu musta'an idan ba manta ba muna cikin littafin mu na Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inda muka tsaya a babi na babin da yake magana akan babu rafa'ul aidi fi du'a da yake magana akan daga hannu a cikin addu'a babi na 276 kenan to a cikin sa muka tsaya daidai hadisi na 613 inda za mu tashi darasi na nawa 56 mun tsaya darasi na 55 malai yana magana akan hukuncin daga hannu yayin addu'a hadisi na 613 حدثنا السل قال حدثنا أبو عوانا عن سماك عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها an karbo daga ikrima daga nana insha Allah kara mata yadda cewa ya ji daga gare ta ikrima ya ji daga nana Aisha annaha ra'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi shine mahallin shayi ta ga annabi alaihi salatu wasallam yana addu'a kuma yana daga hannayensa ya kudi yana cewa Allahumma ya ubangiji inna ma ana basharu ni mutum ne fala tu'aqibni fala tu'aqibni kada ka kama ni ya ubangiji ni mutum ne fala tu'aqibni ayi ma rajulun min almu'minina azaituhu duk wani duk mutumin da na cutar daga cikin mu'minai aw zatamtuhu ko kuma na gaya masa magana mara daɗi fala tu'aqibni fihi ya ubangiji kada ka zarge ni akan haka ko ka kama ni akan haka mahallin sha'in shi ne an gan shi yana ɗaga hannu wannan hadisin banda bukari imam ahmad ya fitar da shi in muka koma can bayan mun wannan hadisin hadisi na ɗari shida da goma hadisi na gaba حدثنا عالم قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا حجاج السواف عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان الطفيل بن عمرو lallai tufailu dan amr in za ku iya tuna shi ne wa wani sahabi ne wanda aka ce shi ne asirin sahaba ce mautar ko ya rasu a shekara ta ɗari da goma shi ne ƙarƙashin mutuwa a cikin sahabbai to bara mu ji to shi ne yake cewa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam tufailu ya ce wa annabi alaihi salatu wasallam hallaka fi hisnin ya rasulullah shin kana buƙatar wato ganuwa kana buƙatar ganuwa wa mana'atin da kuma gurin wato gurin da yake bai ba da kariya kana buƙatar ganuwa da gurin da yake bai ba da kariya guri mai ƙarfin gaske kenan kamar a ce kaga yanzu gurin da ya fi kowanne ba da tsaro kamar a Najeriya ai villa kenan to yana buƙatar guri irin wannan da za a ba da tsaro cikakke tambaye da ya masa kenan shine hallaka wato fi hisnin ai wato mani'in mani'an man yuridu wusuli ila ila ilayya bi makruhi ko ilayhi bi makruh yana buƙatar abin da zai ba shi kariya ya dangane da wato ta'addancin masu ta'addanci malin ce husnu dausin irin gidajen da ake yi wa shugabannin dau mutanen kabilar su su Abu Huraira kana bukata irin wayannan gidajen ya Rasulullah shi ya ga mana haka ne ko da annabi zai yadda sai su koma can sham dan ya ga nan kamar ba tsaro sosai ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam qala ne ruwa yake fa ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan in kun lura da kyau yayi requestin ne yana so annabi alaihi salatu wassalam ya yadda dan ya bi shi garin su a nan akwai guraren da za a bashi gidaje masu kyau da za a bashi kariya shine hallaka fihi sinin wa mana'a kana bukatar wato gidaje manya da za a samu kariya a cikin su annabi alaihi salatu wasalam fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ya bi shi me yasa limadha qala Allah lil ansar saboda irin tanadin da yau Allah yawa mutanen Madina kun ga da ya koma a lokacin daga Makka zuwa Daus ai da sai a ji ana ba da labarin cewa annabi ya yi hijira daga maka zuwa ina dawo sai ya iya bibi saboda irin tanadin da Allah ya yi wa mutanen Madina cewa su za su karɓi annabi alaihi salatu wassalam an gane yawa shi ne saboda irin tanadin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa mutanen Madina fa hajara tufailu to lokacin da annabi alaihi salatu wassalam zai yi hijira kuwa ko kuma bayan annabi ya yi hijira sai tufailu shi ma sai hijira shi ne neman annabi ya zuci zuwa ina don su shi ma sai yi hijirar yaba annabi alaihi salatu wasalam zuwa madina ina yin gwari gwari ne hausa hausa don ku gane misali dan hadisin ya fito sosai sai ce wa hajara ma'ahu rajulun min qaumi sai wani mutum daga mutanen garin su shi ma sai biyo shi ya very good ya bi dufailu ya taho tare da dufailu suka yi hijira annabi ya yi jira zuwa madina shi ma dubaili ya bihi to yayin da dubaili zai tafi sai wa ya bihi sai wani mutum ya biyo shi a yan garin shi ma ya bihi zuwa ina zuwa madina fa marida rajul shi wannan bawan Allah da ya biyo dubailu sai rashin lafiya ya kama shi canjin yanayi ko da ya tafi garin da ba nasu ba wezar ba yin da ya wace kawai sai ya kamu da rashin lafiya fata jara sai ya haura shi shine fadazi'a ai fadazi'a fa akada masaki a wata ruwaya fadazi'a sai ya rika raki irin mutum ya ta complain to shi fa wallahi ya gaji koma gida zai ka dau mutum ku tafi kudu ku je kwana 30 baya a kwana uku in je ka je shi ka da shi gida shi wallahi ba zai iya zaman nan ba kaza ka saboda ya ga abubuwa da ya da yawa ba shi masa ba ya ta wannan to sai ya fara fadazi'a bi ma'ana ai jazi'a ai aw kalimatan shabihatan biha ko kalmar da kai kama da wannan shine ɗaya ruwa ta ce fa jazi'a sai ya rika raki fa haba ila qarani kun ga yana da rashin lafiyar fa haba to ga wata kalma sai ya rika wato rarrafe ko yana jin gindi haka yana ta tafiya shine fa haba alhiba alihtiba ko an gane irin wannan zaman yau wato daga wannan kalmar ne sai rika ai da afa sai rika wato jan jiki alhabu eh fa haba abu wa nahu to sai rika rarrafe rarrafe ko da jan jiki ne ba eh in za a tafi wajen sallah ba ku tafi wajen sallah annabi yace walau abuwan fa tawha walau abuwan ku je ko da jan da rarrafe ne da jan jiki saboda haka fa aba sai kawai ya rika ila karanin sai rika rarrafawa bai da lafiya sai da yaje gurin wani kaho alqaranu kaho kenan a cikin sa suke koyi abubuwa kibiya da waye kamar da ake yin kwari din nan ka gane to a ciki kahon dogo a ciki akwai makaman sa akwai kibiyoyin sa yana zuwa fa kada miskasar yana zuwa sai ya dauko miskasar tafa sai dauko wani mu mistas ana ce albakaki muke cewa amma su wani irin wata irin kibiya ce mai fa'i da kaifi ita ce mistas an gane mai fa'i da kai kaifin gaske dan imamul jauhari cewa ma dala wa arufa shine haka yake abin da yake da fa'i kuma wato yake da kaifi shi ake cewa wata kibiya ce amma mai fa'i da kaifi kawai sai ya ɗauko ta a cikin wannan ne kawon ka kawon babba ne kenan maybe ya kai na sa girma ko abin da ya kama da wani a nan ake ajiye abubuwa baka da'awa da jayi yana ɗauko ta sai yanke jijiyoyinsa na jikin hannu kamar misali mutum yana karkare kaga wani lokacin ai sai ga kamar ya cire hannun ya rabu da shi kawai sai kasa hakuri sai yanke jijiyoyin da suke tsakankanin hannunsa saboda wannan rashin lafiyar da yake sofa famata dalilin yanka wannan jijiyoyin na hannu jini ya tabi ba sai ya faɗi ya mutu fara'ahu tufail fil manam a tufail kawai sai ya ganshi wata ran yana bacci bayan ya mutu sai ya ganshi a baccinsa bawan Allah a ruwayan muslim cewa wa hayatihi hasana a cikin kyakkyawan shiga amma kuma sai ganci ya lullube hannunsa ya ɓoye hannun kyakkyawan sa ganci ko yana da yayi amma ba hannunsa a lullube hannun nan da ya yanka ya yanke ya lullube shi to me faru mu je zuwa sai ya ce da shi qala ma fa'ala bik ma fa'ila bik sai shi dubai da yace da wannan bawan Allah yaya aka yi da kai kuwa kowa ya san cewa dalilin yanka hannunsa ya yi da yi ne ya mutu sai yace ya aka yi da kai tambayar da ya mal kenan ma fa'ila bika a wata ruwaya ma suni abik ma sana abika rabbu ya ubangijin ka yi da kai ko kuma cewa mali araka ga danka ya dai mu ga iyan ya dai ka me yasa ka ta mun da hannayenka a wata ruwaya to bara mu je zuwa mu je قال سيتي غفر لي غفر لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم an gafarta mun saboda hijirar da na bi annabi alaihi salatu wasalam zuwa madina an gafarta mun saboda hijirar da nayi na bi annabi alaihi salatu wasalam zuwa madina wanda za ku ga wannan babban darasin da muke so mu koya bayan daga hannu da annabi alaihi salatu wasalam yake yi za mu ji hadisin ya fito da wannan gabar za kuma mu koyi cewa ashe idan mutum ya yi sanadiyar kashe kansa ba bai mutu kafuri ba ya yi wata sanadiya sai ya mutu sanadiyar shi ya yi wajen yau kansa mutuwa ba a cewa khalidin mukalladin finnar amma ba za mu kara hadisin mu ji sai ce gafara ni bi hijrati gufira ni ko gafara ni gufira ni bi hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta mun shine gofira ne an gafarta mun saboda hijirar da nayi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam zuwa madina kala sai ce ma sha abu ya daika sai shi yace da shi to me yi labarin hannunka da daga kalin libi in dai an gafarta ma mun ga ka cikin kyakkyawa kama me yasa kalin libi hannunka kala sai yace faqila sai aka ce inna la nuslihu minka ma awsatta min yadayka da yaje kiyama sai aka ce da shi to an gafarta ma amma ba za mu gyara ma abin da ka bata da hannunka ba kamar an gafarta wa komai nasa amma banda hannun kala sai ce fa qasta hadu failu ala nabi sallallahu alaihi wasallam failu yana farka a je ba annabi alaihi salatu wasallam labari ya je ga yawar da ya faru fa kala sai ce allahumma wali yadayhi faghfir ya ubangiji hannayen nasa ba ka gafarta musu tunda hannun yanzu yana cikin matsala to hannun ma Allah ka gafarta masa wa rafa'a ilayhi sai ya daga hannunsa annabi ya to shine mahallu shayi yayin da annabi zai addu'a zai ce Allahumma wali yadayhi faghfir Allah hannun ma ka gafarta ba shi da malamin suke cewa karkashin wannan hadisi ko da bai inganta ba akwai abubuwan da za a fitar da zauda akwai hadisin da yake nuna gaba ashe akwai gabobin da za a yi wa mutum azaba da sun ya kashe kansa kamar da annabi ya gaya mana wanda ya sha wani abu ya sha guba ya mutu to ita za a ta azabtar da shi ita za a ita yi amma ba a ce zai dawwama ba domin baya cikin wayancan yana la la yashuru an yushraka bihi wa yashuru ma duna zalika yana cikin duna zalika duk da cewa ra'ayin Abdullahi da Abbas da wasu sahabban shine wanda ya kashe kansa to kaga ko kuma wanda ya kashe mu'mini wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan yauwa cewa zai dawwama a wuta amma su jumhurin ba da suka tafi akan cewa ba nan san dawwama zai dai dau lokaci don baya cikin wanda suke shirka wanda suke shirka su ne za su dawama a wuta ba fita hatta ilmi da zamanin fi sanin da kiyar sannan abu na biyu ashe za a yi wata gaba azaba saboda hadisin da Abu Hurairah ya zuciya ya ga suna alwala suna ta yi sun tara fatanniya dukan su kowa yana yi a ciki sai gaba a wanke kafa sosai sai ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su sosai da wuta suka ce aje shi za a iya mutum zai iya zuwa kiyama iya kafarsa kawai za a zartar ko saboda iya kafarsa ce ne wannan matsala amma ana yi wa kafa azaba ai ko ina sai ya ji kamar karkare ne a jiki kamar karkare ne a jikin mutum kuma ga wanda ake gaya mana a hadisin hadisan ceto a ko wanda takalmi za a yi mana wuta kawai ko annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda kun biya a dahawiya cewa annabi yake amma kokolwarsa sai ta rika tafasa to babban mahallin shayi dai mu gane cewa wanda ya kashe kansa bai yi ridda ba amma ya kwauta babban laifi wanda ya kashe mumini to Allah ba zai yafe masa ba domin haƙƙi ne na nawa na wani wanda ya kashe mumini amma kuma zai haɗu da azaba mai yawa illa ma sha Allah sai dai babban illa abin da muke so mu gane shi ne kisan kai ba ridda ba ce domin ridda ba a fita daga wuta wa man yartadid minkum ko mai wa man yartadid minkum an dini fa sawfa yati Allahu bi qaumin to wannan ridda in dai aka yi ta ba a fita daga wuta tare suke da kafirai masu ridda an gane wannan hadisin ba Allah ya riga shi nan Allahumma wa bi yadayhi fafsir wa rafa'a yadayhi to sannan mun samu wani hukuncin guda biyu bayan wannan eh shi ne hukunci guda biyu da muka samu cewa mutum ya mutu ta hanyar shan wani abu ya mutu ya kashe kansa to ba da ba amma dai ya yi babbar kabira ran da zai fita daga wuta Allah ne ya sani shi ne abin da muke magana sannan kuma ana iya azabtar da wata gaba ita kadai a jikin mutum حديث ندري جل الجابر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام يا قتل تينا نيوان كري يقول ينا سوى اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana neman tsayi da wayannan abubuwan guda hudu Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsayi a gare ka min al-kasal daga kasala wa idza qamu ila salati qamu kusala eh saboda haka wannan kasala ta bangaren gajiya ne ko rashin lafiya ko kuma raunin jiki ko girma mutum ya nemi tsari da waɗannan na biyu wa a'udhu bika min al-jubni ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga tsoro tsoro mutum ya zanto matsoraci da mun a cewa na matsoraci zargi ne ba yabo bane ai matsoraci ne sannan wa a'udhu bika min al-harami ya ubangiji ina neman tsari a gare ka wato daga tsufa irin tsufan da wato mutum zai zama alaka kai baya amfana da komai in ya fitsari zai ruje da kuka ya ce ga maciji na su saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yana neman tsari da irin wannan tsufa wa a'udhu bika min al-bukhl sannan annabi alaihi salatu wasallam yana neman tsari daga al-bukhl ruwa domin ruwa mugun ciwo ne kwarai kuwa an gane ku shine malamai suke cewa rashin bada haƙƙi wannan haƙƙin ku ya zanto na dukiya ne kamar zakka da biyafa mutum ya bako ka ga ya kasa sai ba ko ruwa wannan ruwa ce ruwa ba kuma ruwa yanzu ba zai iya wallan tara lemu kuma ba kudin ne bai rijiyo tsabar ruwa to wannan tsarin annabi alaihi salatu wasallam yake nema da ko wata da ake gaya mana wai ita aka je gidanta kullum aka je ba ta gidi rannan wata kanwar mijin ta ce wata ke fa na gaji da zuwa gidanki haka ta ce wallahi ba zai yi ba kullum muka zo gidanki ko ruwa ba kya ba mu kuma komai ta ce hazan kanyi na komai yana siyo miki kwazin ɗinta ne to kaga mutum ya yi wato suna da wannan ai ya faɗi a ce mutum marowaci ne akwai matsala gaskiya to sai ya ce ko kuma ya zamto wato ita rowa ba ta wannan bangaren bane misali rashin yin salati ga annabi ne shi ma rowa kamar yanzu muna ta karatu ko ba a gurin kake ba ko a gurin kake ba ce anna rasulullahi sallallahu alaihi kawai mu ce anin nabi ka kasa cewa sallallahu alaihi wasallam ta tirin marwaci ne kai anna rasulullahi ka kasa cewa sallallahu alaihi cikakkiyar rowa ma kenan shi yasa in dai mutum zai rika zama bin hadisan annabi alaihi salatu wasalam to ai zai sai masa salati to rashin yin kuma ruwa ruwa ce sannan kuma kin mai da sallama wani ya zo wuce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kawai ya ku shiru ko wani ya ce yau wa barka dai wannan ba ruwa ce abin da yawa haga barka dai ba lada ko eh da ya faɗa sannan kuma wa alaikum salam ai banda ruwa dan Allah me zai hana ka faɗi wancan hurufin ka lissafa hurufin za ga wata yilar kai wannan yawa ba amma ya kasa faɗa cikakken zumbuli kenan wanda za a yi masa sallama ya kasa ne ba ko kuma mutum ya san abu a tambaye shi ki faɗa shi ma marubuci ne to duk annabi yana neman tsari daga wa'annan haka ga shi wasu na buƙatar koyarwa ka iya kuma amma ba kuma kana da lokaci sai ba za ka koyi da sam wallahi ruwa ce kai abin da Allah ya sare ma ka sanar da wasu shine kai daidai amma rashin koya wasu karatu ma alhali ka iya rowa ce duk albukulu din abubuwa da yawa suna shiga yawa Allah ya kiyaye to annabi alaihi salatu wasallam yana neman tsari daga waɗannan na'am ai ku ya kamata in tambaya very good daga hannu yake tun da kawo shi a karkashin babin to yana daga hannu yayin da zai in kuma a cikin sallah ne shi shi kenan amma a wajen sallah yana daga hannu tun da addu'a ya kai magana yawwa حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل حديث القدسي ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa cewa ana inda zuwan mai abdi ina inda bawa na yake tsammani na in kai da Allah zai shiga labarin ka to zai shiga amma in kace Allah baya biyan bukata zai rabu da kai shine zaton da kai ma sai kyale ka kawai wa ana ma'ahu idza da'an kuma ina tare da bawa da zarar ya kira ni wannan abu ba shine da wahala falyastajibu li wa li'minu bi da muke ta faɗa a baya wannan gabobin sun fi komai wahala falyastajibu li wa yu'minu bi wallahi wannan bi kira kunnan bi in baka da zu addu'o'in ka za su dade kana jin wahala ka nemi an zaro ubangiji kai imani zai biya ba in babu wannan duk wanda za ka ga bawa addu'a mace ko namiji to halarto mar da biyun nan ya fara tafiya a zuciyarsa to sai kai ta gaya man me zaka faɗa to addu'o'in za su shiga Allah amma in ba wannan duk iya addu'a ka duk bakin da ya haddace in zai karanta teji goma wajen roƙo ba ruwan Allah da shi neman amsawa ubangiji kai imani kuma yana ji ai mun sha ba da wannan misalin cewa an kana addu'a ka yadda cewa Allah ya fi kowa sanin matsalarka ɗaya kenan kuma Allah ya fi kowa san ka ka rika halartu da wannan ya fi kowa sanin matsalarka kuma ya fi kowa ƙaunarka kuma zai amsa ma to kuma zai amsa din kai wa Allah wannan zaton ka gani addu'o'inka za su shiga wa ana ma hu idza kaga shi ma mahallin shahidi yarfa ya dai ko idan zai addu'a ma hu idza da'a ina tare da shi idan ya kira ni cikon bayani ne na wanta babun sayyidul istighfar babu da ɗari biyu da saba'in da bakwai da yake bayani akan shugaban shugaban istighfar shugaba na istighfar wato neman gafara a gurin ubangiji madaukakin sarki wannan shine shugaban haka babu wani wani istighfari da ake kira ga karin zunubi kenan babu shi domin yanzu za mu biya na annabi cewa duk wani istighfar da ake da shi wannan shine babba ku je ku dubo tarihin ga karin zunubi har wani maudu'in hadisi ya kasa wata ila zuwa sati ne zuwa wani ya bani labari ya abin yake ka ji labari ne tatsuniya ce original cewa wannan istighfar da ake ba wasu a cewa in ba ka zunubi lada yake ci kula lubu in ka lalubo za ka furkewa an fahimta da kyau ko akwai shi yana nan wai shi in ba ka zunubi ladan ta yake shi za ga masu wannan irin wannan aura din eh sai ga mutum yana zina ya luwaɗi ya shafe ya damfara saboda yana ganin ai ba komai shi yanzu ma baki yake bin Allah kuma wallahi karka dauka wai a cikin wai allazina kafaru ne a mutanen da ake bawa wannan auratin na ce abinci ko ne don ku burkewa amma mu ga sai da istighfari duk neman gafara ga wanda yake sama da su حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستكبار شو الاستكبار هو شيء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استدعت أعوذ بك من شر ما استدعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت yawwa kun ganin sai gabatar da wannan akwai ruwa da ta zo wata ruwa da na fara biya a haka ta zo yawwa to wara mu koma baya Allahumma anta rabbi ya ubangiji ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta abota wa sai kai talatta ni kai ka halice ni kaga ubudiyya uluhiyya da rububiyya duka aka tabbatar wa ana abduka ni bawanka ne wa ana ala ahdika ina kan alƙawarinka ya ubangiji wa wa'adika da kuma alƙawarinka har yau shine wato wa wa'adika shine irin alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi na na rahama cewa zai sa mutum aljanna shine alwa'du shine wanda aka ce Allah baya saba shi amma alwa'idu kuwa Allah yana saba shi saboda kamala shi Allah ya ce zai azabtar da kai ya yafe ma wannan kamala shi amma ya ce zai saka aljanna ya fata Allah baya haka shi za ka ce ba a zo mutum ya dauka an kace ya ka ba mutum kyautar kuɗi kar ka fata domin ba kamala ba amma ka ce za ka daki yaro ka fasa to wannan kamalar Allah ya sa misali na ya fita yawwa na'am na'am yawwa wa wa'adika da kuma alƙawarin ka mastada'atu iya iyawata shine mastada'atu iya iyawata ko sanne to sai ce wa abu ulaka abu ulaka ne ma in kiraji abinda bature yake ce confession ko ya ubangiji ina tabbatar ma bi ne amma ce kana tabbatar ma da ni'ima ka ya ubangiji cewa kai ne mai ni'ima wa abu ulaka bi zambi kuma ina tabbatar da cewa ubangiji ni ne zunubi ne shine confession din ina tabbatar ma da cewa ni ne laifi ne ya Allah fa gfirli Allah ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mun ba ni gafarta zunubai in ba kai ba a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga sharrin abubuwan da na aiwatar idan kana hina yunfi annabi yace duk wanda ya faɗi wannan lokacin da yamma ta yi azkarul masa'i ai akwai ta ko duk wanda ya faɗa fa mata sai mutu daga wannan yamma kafin safiya da kalan jannata zai shiga aljanna au kana min ahli aljanna ko kuma cewa yana cikin ɗan aljanna ba zai shiga ɗan aljanna ne wa idza qala hina yusbihu fa mata min yawmihi idan ya faɗa lokacin da safiya ta yi sai mutu a wannan yinin shi ma misluhu wato da kalar jannata ko au kana min ahli aljanna zai shiga aljanna ko kuma ɗan aljanna ne da Allah ne zai hada akwai wani istighfari da ya kai wannan kenan da aka ba mutum ticket na aljanna babu suna suna yi azkar din kuma sai su yi wannan eh to gaskiya ba zai tasiri ba babban abin da ake bukata shine mutum ya biya ya san me yake faɗa shine tasirin yake amma iya biyawa kawai ai da matsala ai akwai matsala abin da ake so shine yayin da kake jiyawa ka rika halarto duk wannan fasarar da muke Allahumma an ko da baka iya fasarar ba ka halarto cewa girmama Allah yake kuma ya ce zai kaza a gurin in kai wannan ka gaba na sha ba da misali abin da ake kira tadabburi fa a Qur'ani ko hadisi ko addu'o'i shine ka iya tuno me ya faru a wannan marhalar kamar idan ka zo misali mutum a tun yanzu zai karan in zai tuno zai zai ga 24 hours zai tuno akwai su jack bawa a ciki su- wannan shine tadabburi kun gane ka iya tuno zuwa ne a ciki ko me da aka zo sabbi zuwa rabbika ala an ba da labarin fir'auna da annabi musa in har aka gama liman ya gama wannan wannan kake tana kai tadabburi ba ka dai kamar hala ta farko ba ka layin yan first class an fahimta da kyau ko ka shiga layin yan wani class din wanda yan first class su ne wanda za su biya kwabo da kwabo komai sun san wataƙila ba har sababul wurud ko sababul nuzul na ayar sun sani wannan yan first class ne yan second class kuma wanda za su zo su fassa su ne da za su zan fassara wani gurin zai dan kubuce musu kaɗan yan third class kuma su ne wanda tuno abin za su yi kawai duk masu alkhairi ne kowanne ka fada kana cikin wanda zai zo ba ma ya gane me aka yi gaba ɗaya shi ne baya ciki an ce sabbi hikima rabbika la ba zai iya tuno komai ba har a gama surar to wannan bai tadabburi ba amma so ake fatiha da kake biya an kazo ka rika tuno cewa ga kaza da ya faru shine tadabburi wannan shine amma ka zo ka biya Allahumma anta rabbi la ila har ka gama baka san komai a ciki ba kai tadabburi ba kuma ba za ka iya tuno komai ba wannan laysa min ahli tadabbur lasta minhu to wannan wannan kenan sana hadisi na gaba حدثنا أحمد أرين شدة شاكفر أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك ابن مكوان وانا ابن مكوان لن ko kuma shi Numayr din shine Ubay Abdullahi ibn Numayr Abu Hisham al-Hamdani kenan wanda malamai suka ce sika ne shi ma kwarai da gaske an haife shi a shekara ta 115 ya rasu a shekara ta 199 Malik bin Lugwan kuma shi kuma shi ma suka ce sika ne ya rasu a shekara ta 159 Arbin Sauka shine ko an nafi'in an ji na Umar kara in kunna la na'udu fil majlisi ai kunna mun kasance muna irgawa a wajen zama shine fil majlis a ruwaya tirmidhi shine min qawli an yaquba kafin ya miki fil majlisi lin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna lissafa wannan a majalisin annabi alaihi salatu wasallam in yana zaune kafin ya miƙe a wata ruwaya ta Tirmidhi yana cewa rabbi gifirli wa tubu alayya innaka anta tawwabu rahim sai ya sai ya karanta sau ɗari rabbi gifirli wa tubu alayya innaka anta tawwabu rahim rabbi gifirli Allah ka gafarta mu wa tubu alayya karɓi tubana innaka anta tawwabu rahim lalle kai ne mai yawan karɓar tuba rahimu mai jin kai annabi alaihi salatu wasallam ya zauna a majalisi kafin ya miƙe sai ya biya wannan alal aƙalla sau ɗari don Allah ka rika kwatanta wannan ai kamar jiya ne da muka yi karatu muke ware misalin abin da ibnu al-qayyim yake faɗa cewa duk wanda ya kiyaye sallah guda hamsin a rana kullum yace in yake karatu sai ya gyaru abubuwan sa kuma za su ceto guda hamsin tir rawatib misali ka ɗauko raka'atul fajr raka'a biyu wala ha hudu ba shi da ba yawa sai ka zo ka hada da rawatib launannin sunnoni guda goma sha biyu in ka hada ya zama nawa na guda sha takwas ko yawa sannan sai ka hada da raka a goma sha bakwai ta farilla ta zama nawa a talatin da yawa talatin da biyar sannan kuma sai ka zo ka hada da wato guda biyu can mun tsira ka talfajir mun faɗi ta ko guda hudu sannan kuma ka yi biyu kafin la'asar biyu kafin la ko hudu hadisin hudu da ya kawo rahiman lahum ra'an salla arba'an qawlan asri in ka hada ya zama nawa sannan ka yi guda goma sha ɗaya ta dare ibn al-qayyim yace duk wanda ya kiyaye wannan sai ya canja yace in kaje kada tun kana yi to za ka sha mamaki wanda kowanne ga gabobi ne kowace balalar da kake ɗaukowa kana bibiya kowace in kuma ka ga dama ka yi walhala ka yi biyu in kai biyu sannan da watan hudu sannan ka yi sha uku in ka dawo hadisin sha uku haji ma dai hamsin ɗin ba laifi ba ne dama eh wannan wani abu ne wanda mutum zai ai kamar ai wato garaba sun da yawa kamar sallar jam'i ne cewa in dai kai kwana arba'in cir ba kai mitin takbiratul ihram ba duka sallolin to ka kubuta daga abubuwa biyu hadisin bukhari da muslim cewa ka kubuta daga munafurci kuma Allah ya kubutar da kai daga wuta amma ka gwada ka gani sai kai da gaske dan aljanna ba ta wasa ba sai kai ijirin sai ga taru ce kai ka sake yanzu a masallaci can da muke lu'lu'u wal marjan da muka dauko ina ji yau kwana 30 da wajen bakwai kenan amma da yawa ana ga da yawan su sun dauko wani yana sati ni ta ruge wani yana uku ta haka saboda ba ana so a gaya ba aljanna fa ba ta wasa ba haka dai kwana arba'in da yasa za ka sa ka gani mai wata dai ɗayan da za ka gane kwana arba'in ɗin da gudu take zuwa ka sa da yasa ne wata ɗaya kar ta ƙare wata ɗaya ne za ka ta ƙare sai ga kamar yau ba na sa amma wancan ibada ta kasa yin ta karka mijin takbir ba wai karka mijin jami'i ba fa takbiratul ihram kada ciki za a yi da na zo na an tayar zai can da masallaci zai tafi can in je can inda ake karatu yanzu su ba su mata yarwa ina zuwa a yi da ni ina ne kan bakata misali duk wannan dabarun mutum ya sai ta sai ba an yi da gaske wallahi sai ka gwada za ka gane cewa akwai aiki wane mutum aiki ya dan din ne zai dan dana ba da ya ji sa dan ba wallahi daga ranar kun dada haka na'am yana ciki a shi a gurin saboda ai kawai ba a san me zai je zo ba kafaratul majlis ga can an faɗe ta ita wannan a gurin ne ana zaune kamar yanzu nan da kake zaune ka gane ko da an zo ta gaba sabur a kawai kana zo ka ce rabbi gilli wa tuba alai innaka antat tawwabur rahim kana zaune ko dan da waya kake tunda sai an danna din kana ka faɗa kafin ka tashi ba wani ba irga kake ba kai kai to sai ga Allah ya taimake ka kana ta kauda zunubanka yana cikin dai wato zikiran zama in dai ana zaune a rika yawan faɗanta rabbi kulli wa tu ko ai sai hira ake kafin ton din ke yazo ka faɗa tunda dai sai an yi hirar sai a faɗa to sai kana rage zafi da yawa na'am to kaga wannan kenan هذا النبي عليه الصلاه والسلام يرى فقد تعالى الاقل سوقي حدثنا محمد بن السباع قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يوسف عن زادان عن عائشه رضي الله عنها قالت wannan zaga din shine suke cewa murya ce da jiyar waka na Aisha ta ce da shi da ma Qur'ani kake biya sai dai na waka ya koma karanta Qur'ani haka ake yi Allah ya baka murya ba waka zaka yi Qur'ani zaka biya haka shawara mai kyau kuma ya karba qalat tati sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha annabi yayi sallar walaha sallar walaha nan jama'a ku fahimta da kyau mun yi babun ta shekaran jiya cewa ko ya ko ba wai dole ne kawai da wasu suke jin cewa wani ka fara ba a daina ba a'a in dai ka samu dama kai sai dai wanda yake yi kullun ne ya fi ka alkhairi amma ba ka rabanka da walaha ta fi wata bakwai ko tara tun azumin bara rabanka da wala gobe kawai saboda an yi falalata yau gobe sai kai yayi za ka samu lada kawai dai ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla ko adwamuha wa in qalla aikin da aka zo shine wanda zaka rike kullun amma dan mutun yayi wala haya dina ba laifi yawa Allah ba duk ran da ka kuma yi za a baka lada jama'a a gane da kyau shi za a yana rayuwa tace baya wala saboda ba ta ga yana yi ba amma umma ali tace yana yi abu hurairah yace annabi ya masa wasiya cewa abubuwa uku kai ya rabu da su yace ciki hadda walaha cewa karka take ka rabu da su a rayuwarka ciki hadda walaha da wutiri na cikin dare an bari da rike ku to saboda haka wannan shine idan ka samu dama kai kuma ka dauki yadda zaka iya kai dama suna kawowa wasu ce mafi yawan ta sha biyu goma takwas hudu shida hudu biyu wasu suka ce a daga takwas ne maximum number ɗinta takwas shida hudu biyu to yadda kaga za ka iya algafa ta malam kai na'am to yayi sallar wala ya kana zai ce Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qala hali atamara ba ji ana iya faɗar ta kenan a yayin da aka yi sallar wala ba ta cikin azkar ɗinka da ne taba za ka yi wannan Allahumma tub Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim to dai annabi ne ba mu saboda haka sai ayi حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي سيد الاستغفار shugabannin shugaban istighfar gaba daya an ya kula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta shine mutum yace Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba wanda yake cancanta bauta sai kai halattani ka halice ni wa ana ala hadika wa ana ala hadika ina kan alƙawarin ka ya ubangiji wa wa'adika da kuma alƙawarin ka da kaina wato baba wato na rahama masada ta iya iyawa ta wa a'udhu bika min sharri kaga can ala hadika ina kan alƙawarin ka da cewa lallai ta dangana wa ubangiji rububiyya da uluhiyya da nan kuma wa'adika na cewa idan mutum yayi ma biyayya yayi kaza yayi kaza zaka tashi aljanna duka wannan alƙawuran ya ubangiji ina kan masana'atu iya iyawata wa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsari a gare ka da sharrin abin da nayi abu laka bi ni'mati kan na bayyana cewa lallai ina bayyana ma ni'imar ka ya ubangiji wa abu laka bi zambi kuma ina bayyana maka cewa ni ne zunubi ne ya Allah faghfir li Allah ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta don ba mai gafarta zunubai sai kai kale yace man kala hajin nahari wanda ya faɗa da rana mutsinan biha ka ji magana ta malam Umar yana mai sakankancewa da ita ba wai kawai yana yin ta kamar waka ba mutsinan biha yana da yakinin ta kamar la ilaha illallah ne da aka ce mustaqilin biha kalbuhu zuciyarsa na sakankancewa da haka to shi ma mutsinan biha yana mai sakankancewa da ita mutsinan biha fa mata qabla an yusbiha sai mutu kafin ya wayi gari fa huwa min ahli aljanna yana cikin yan aljanna wannan hadisin shi ma wato mun san shi حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن كربودة أبي آه بردة يتي سميت الأجر هو نني هو يتي سميت الأجر يتي رجل شي wannan أجر din muslim yana cewa yana cikin sabba annabi alaihi salatu wassalam shi agaru almuzanni kenan kamar yadda zamu zo nan gaba mu tadda na'am rajulun min juhaina wani mutum ne daga kabilar banu juhaina ya hadithu abdullahi bin umar yana zantar da abdullahi dan umar kare yace samitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tubu ila allah yace na ga annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ku tuba zuwa ga Allah ruwa muslimu ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila allah wato ku tuba zuwa ga ubangijin ku a ruwayar muslim kuma ila rabbuku ila rabbiku ku tuba zuwa ga ubangijin ku har yau fa inni atubu ilayhi kullu yawmin mi'ata mara domin na tuba zuwa gare shi kowace rana sau ɗari kowane yini ina tuba sau ɗari a wata ruwaya daban ma zuwa yau wani mutum ne ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullah na wayi gari ban yi wutiri ba inni asbahtu wa lam utir sai annabi yace innamal wutru bil layli yace shi kuma wutri da daddare ake yi haka wannan ruwaya ta nuna to a wutri da daddare ake saboda haka tunda kai nisin sai ka hakura sai wani dara domin la yutrani fi layla ba a so kai wutri biyu a dare daya fa inni atubu ila ilayhi kullu yawmin mi'ata mara ina tuba zuwa ga ubangiji kowane yini sau ɗari حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى an yi sabani kan dangane da abin da ya shafi sunan mahaifin nasa amma dai a wasu ce sunansa bilalu wasu ce sunansa yasa da yawa dai haka suke ta kawo suna amma wannan ba zai cutar da mu ba mu je zuwa an ka'ab ibn ujra an karbo da ka'ab ibn ujra shine wannan bawan Allah da za ku bara da tambayo ai kun biya hadisai da yawa a cikin Umdatul Ahkam Al-Wajib a Kitabul Hajj wannan reference na baku duk kun tuno me za ku iya tunowa akan Ka'ab ibn Ujra Ujra ba shi ne bi hadisi za ki zuwa za mu bi hadisin sa akan salati ga Annabi alaihi salatu wasallam me za a tuno malam Musa masha Allah shi ne kawai abin da nake zuwa tuno shi ne wanda ya koke kun san ba a aiki in ana aikin hajji sai an gama ko sai mutum ya yi tawaful ifada ko kuma kafin ya yi tawaful ifada sai ya tsere ya ji abubuwan nan manya guda hudu ta ranar sallah bayan jifa ko yawwa sannan sai ya zo ya yi aski sannan sannan sannan su zo da haka shi sai kai kuka kafin a zo wannan gabar kansa kwari na fitowa na kansa ko kwarkwata annabi ya ce aske kansa amma ya fi biya shi ne abin da nake so a suno na kale ya ce mu'aqibatun la yakhibu qa'iduhunna mu'aqibatun la yakhibu qa'iduhunna almu'aqibat ji shine duk abin da zai zo a ƙarshe shi yake kira ai suna cewa wai almu'aqibu min kulli shay'in ma jaa aqiba ma qablahu abin da yazo a ƙarshe da Allah yace wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda kaga baqiyatu salihatu su zamu magana akan wayannan tasbihat din su ake kira mu'aqibat domin annabi alaihi salatu wasalam ya kwaɗaitar a rika yin a ƙarshen sallah shi sa ake ce musu mu'aqibat wanda suka zo bayan sallah an gane saboda sun zo a aqamu salawat a ƙarshen salloli kamar yadda ibnu al-asir da imamu nawawi suke faɗa duk da wasu malamai imamu shaukani cewa ta'qib shine zama bayan an gama sallah dan mutum ya addu'o'i shi yake kira ta'qib an gane ku wasu kuma suka ce mu'aqiban su ne mala'ikun da suke kiyaye mutum da aljan daga wato da kuma wasu dabbobi an gane lokacin da mutum yake bacci ko a farke su ne mu'aqiban maganganu ne dai da yawa amma magana cewa ta ziyatin da ake karshen sallah tana da karfi to sai yace la yaqibu qa'iluhun nakaji ne fadan su ba zai tsozarta ba kaga ashe ba ba mala'iku bane a wannan ruwaya domin qa'iluhunna bai faɗa zuwa zai to zaka ba sai ya faɗa su suwaye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni aka mara sau ɗari duk bai faɗa wayannan ba zai to zarta ba ba zai taɗe ba rafa a wuri guna abi unaisa ibn abi unaisa wa amru bin qais sun ce hadisi ne marfu'u wa ma udifa lin nabil marfu'u to saboda haka hadisi ne marfu'u cewa an dangana shi kuma ya inganta ba je zuwa na na ji eh a duk ai da abin da ake nufi abin da zai kankare ma zunubi a gani kuma wayannan duk suna ciki za su kaɗe ma zunubi shikenan amma babban su a cikin neman gafara ga Allah shine wancan shine kawai eh babu du'a'ul akhi bi zahril ghaibi yayi ko ya to dama kuma ne kaman ba haka wani littafin ba zai yi mu mu kai ni a da wannan kusan karshe ne in muka tafi kuma sai na hada da wani littafin ke daga nan kuma zai za mu iya darasi da ya isa ka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba daukakin sarki ya yafe mana ina roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai satin da ya wuce ba ba mu zauna karatu ba saboda rasuwa da aka yi mahaifin su aran mama da abubakar muna tsara da kuma ubangiji madaukakin sarki Allah ya yafe masa ya ba su juriya da hakuri iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama a kaburburan idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna da kuma ubangiji da sunayen sa kyawawa da sunan sa madaukaka Allah ya zauna da kasar mu lafiya akwai yan uwa da suke jarabawa a makarantu Allah ya ba su nasara Allah ya riko da hannayensu waɗanda suka zama kuma Allah madaukakin sarki ya ba su sakamako mai kyau na roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun